أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سحل إلا ما جعلته سحلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سحلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم من وانا لسافي نتعبة القرة إن الله دزام طورا دجا إلنا مكوانا wannan babi da zamu tashi yanzu zamu tashi a shafi na goma sha hudu a irin wannan bugu namu na gida zamu tashi akan yadda yake cewa halatul adayani waqata bi isatihi sallallahu alaihi wasallam halatul adayan halin da addini suke ciki waqata bi isatihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka same shi ya ya samu rayuwar addini kamar yadda duk wani mai karatun adabi baya duk mai karatun adabi zaka ga suna karantawa akwai halatul adayan akwai halatul iktisadiyya halatul siyasiyya da kuma halatul diniya halatul diniya siyasiyya iktisadiyya to wannan zai magana akan halatul adayan ne shine kawai ce halatul diniya wani hali larabawa suke ciki game da addini kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka yace qablahu ammatil baraya jahalatun wa dallar mar'us war ru'asa'u yace qablahu kafin aiko maiki sallallahu alaihi wasallam ammatil baraya jahalatun jahilce jahilce sun game duniya shine ammatil baraya sun game dukkanin halittu ba na sun game duniya kenan wa dallal mar'usu wanda ake jagoranta sun bata war ru'asa'u kuma su ma jagororin sun bata shi ma wanda yake da bugun mu na gida mar'usu wannan sun ara din rufu'a ne akanta mar'usu ba mar'usa ba qablahu kafin zuwa maiki sallallahu alaihi wasallam ammatil baraya jahalatun jahalatun jahilce jahilce ammatil baraya sun game duniya gaba daya wadallal mar'usu wanda ake jagoranta su sun bata war ru'asa'u kuma jagororin masu bata shine kamar malamai kenan da sauran wanda ake bi la haramun wala halalun wala dinun sahihun wala hudan wa hatida'u la haramun a wannan lokacin babu haram wala halalun ba halal wala dinun sahihun ba addini ingantacce wala hudan ba shiriya wa hatida'u ko kuma masu shiriya masu shiriwa din a wannan lokacin kowa yana abin da yake so shine la halalun wala ba halal ba haram to ta kai ga rashin ma ba halal ba haram mutum zai iya auren ma mahaifiyarsa idan uba ya mutu babban ɗa shi zai gaje matayensa gaba ɗaya kuma ciki har da uwarsa to kaga ai ƙarshen ƙarshen ki ba halal ba haram kenan sai da alƙur'ani ya zo ma'aiki ya zo ya ce ya ayyuhal lazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa'a karhan shine to la halalun ba halal wala haramun ba haram wala dinin sahihun kuma ba wani addini ingantacce duk addinan sun caccakuɗa su sun caccakuɗa su da abubuwa na son zuciyarsu kamar da muka karanta a baya wala hudan ba shiriya wa ta da ko kuma shiriwa ko kuma abin da za a ɗauka a matsayin addini a shiri da shi kana fin nasi millatani wa kullum minhuma mislu ukhtiha aw ja'u kana fin nasi millatani millatani addinai guda biyu kana fin nasu su ne a cikin mutane shine zai gaya maka daga masu bautar gunki sai a halin kitabi kullun minhuma kowanne daga cikin wannan addinai guda biyu auja'u addini ne karkatacce wanda an cakuɗa shi da ƙarya misu da ukutiha kamar ƴar uwar tata to zai gaya maka daman ya ce maka kana fin nasu millata ne ko addinai biyu ne a cikin mutane to bari ka ji yace asla as ahalu asnamikin wa ahlu kitabin shaykhuhum fi durusihil gawwa'u ahalu asnamin ka asnamihim ma abota guma kansu shine guda daya amma ahalu asnamihim din nan ba wai ana nufin masu iya bautar gunki ba a ya hada da masu bautar rana shi su ma ahalu asnam ne masu bautar wata su ma ahalu asnam ne masu bautar taurari masu bautar ruwa da ƙorama da sauransu duka waɗannan ana kiransu ahal asnam ne yawwa ba wai shi wanda zai sassaka gunki ba wa ahalu kitabin sai kuma ahalu kitab su ne yahudu da nasara wanda suke da'awa an bar musu littafi shaikuhum shehinsu shine shedan algawwa'u mai yawan batarwa ne fi durusihi a cikin karatunsa duk waɗannan mutanen duk shedan ne yake yake yake yake jagoranci akan wannan addinin baddaluhu wa harrafuhu wa zadu fihi ma sha'a min dalalin wa sha'u baddaluhu to ya gama da su waɗannan masu bautar wata da taurari da gumaka su dama wannan mushrikai ake kiran su dama ko a Qur'ani in dai kana ana cewa innamal mushrikuna najasun to za ga yawanci duk da su ake baddaluhu to wannan za a yi magana da ahlul kitabi wanda suke da'awar su suna bin annabi Musa ne ko suna bin annabi Isa to baddaluhu sun canza wannan addini wa harrafuhu sun guggulbata shi shine taharifi a ɗauko wani abu a canza wancan a canza wannan shine baddaluhu sun canza shi wa harrafuhu sun sake canza shi wa zadu fihi sun kakkara a cikin wannan addinan da suka ce suna bi na annabi Isa ko annabi Musa ma sha'a shine wa zadu fihi ma sha'a sun kara abin da suka so a cikin wannan addini min dalali yawa yawa wa zadu fihi sun kara a cikin sa ma sha'u abin da suka so min dalalin na bata eh wa zaru fihi sun kara cikin wannan addinin nasu ma sha'a abin da shi shedan din ya so min dalalin na bata wa sha'u da abin da suka so kaga addinin ya rikice da yawa kenan bayan sun canza addinin sun guggurbata shi wa zadu fihi sun kara a cikin sa ma sha'a abin da shi shedan din yake so sun kakkara a ciki min dalalin na bata wa sha'u kuma su ma sun kara abin da suke so yace fahum yakbiduna fihi wa hal tubsiru rushdan wa bi kabti hal aw ashwa'u fahum su waɗannan mutane masu wannan addina yakbiduna suna fagamniya ne fihi a cikin wannan addinin wa hal shin tubsiru rushdan sai ka ce wa hal shin al ashwa'u taguwar da take ba ta gani shine taguwa mai dindimi al'ashwa'u taguwar da take ba ta gani wahal shin tubusiru rushidan za ta iya ganin hanya bi kabudi ha a cikin fagamniyarta ai ba taguwa ba ko mutum ne baya gani aka ɗauko shi aka kai shi ai ba ma gani ba ko rufe maka ido aka yi aka kai ka wuri aka ce kai tafi an haɗa ka da aiki shine fahum su waɗannan mutane yakbiduna suna cikin fagamniya fihi a cikin irin wannan addinin nasu wahal shin al'ashwa'u taguwa mai dindimi tubusiru rashidan za ta iya ganin hanya bi kaɓɗiya a cikin wannan fagamniyar da take yi ba ta ma san inda take sakawa ba ta san inda take ɗagawa ba a haka za ta iya ganin hanya ya ce bai na malkufuru haka za a harakul kalazahu wa shaddatin zalma'u bai na malkufuru a lokacin kafirci bainamar kufuru hakaza kamar haka ne kafirci a harakal kalka ya kone halittu gaba ɗaya lazafu zafinsa washtaddatin zalma'u kuma azzalma'u duhu washtaddat ya tsananta shi ma wannan azzalma'u wanda yake da bugu mai gida ya gyara alif lanja ne ba azzalma'u ba azzalma'u alif lanja ya kafin zadin nan bainamar kufuru hakaza a harakal kalka bainamar kufuru a lokacin kafirci hakaza kamar haka ne a harakal kalka ya ƙona dukkanin halittu, wanda a harkar kalka lazahu, zafin wannan kafircin ya ƙole halittu, wacce datin zalma'u sai duhu na kafirci ya tsananta. Wacce katka a batul ilashi a zafin wasta gasat min shirkihim iliya'u, wacce katka a batul ilashi a zafin, ka a batul ilahi ka bata Allah, wacce ta kai kukan azahum cutar da ita da suke yi, saboda kun kina kawai ɗari uku da sittin ne a jikinta. Wasta gasar bi shirkihim iliya'u, iliya'u, baitul maqadis shine iliya'u. Iliya'u baitul maqadis wasta gasat ta nemi taimakon Allah min shirkihim daga shirkar da ake a wannan baitul maqadis din. Adala Allahu shamsa Ahmad fil ardi fa ammat aqdara hal adwa'u adala Allahu shamsa Ahmada sai Allah ya fitar da ranar Annabi Ahmadu shine adala Allahu sai Allah ya tsinkayar da shamsu Ahmada ranar annabi Ahmadu fil ardi a duniya fa ammatil arwa'u abwa'u sai haske ya game a tsatsara sasannin duniya gaba daya eh shine adala Allahu sai Allah ya fitar da Shamsu Ahmada ranar Annabi Ahmadu sallallahu alaihi wasallam fil ardi a duniya fa ammat aqtara hal adwa'u al adwa'u hasake fa ammat sai suka game aqtara ha sasannin duniya gaba daya lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu shiga wannan fasali yace bada'ul islami wa wasfil qur'an bada'ul islam zai yi magana game da farkon yadda musuluncin ya fara wa wasful qur'an da kuma siffanta alqur'ani yace wa asal mustafa nabiyyar rasulan dibqa ma basharat bihi al-anbiya'u wa atal mustafa shine al-mustafa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa ata sai yazo nabiyyan halin kasancewa sa annabin Allah rasulan kuma manzannin Allah dibqa daidai da ma basharat bihi al-anbiya'u abin da annabawa suka yi bishara da shi dukkan annabawa sun yi bishara da shi sun faɗi siffofinsa gaba ɗaya kuma duka wanda ya karanta wannan littafin in ya zo ya gani sai ya ga ba a rage komai ba shine wa atal mustafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nabiyan halin kasancewarsa annabi rasulan manzo dibka daidai da shine dibka daidai da ma basharat bihil anbiya'u yadda annabawa suka yi bishara da shi shine ɗibga kamar daidai da malam bahaushe sai ce kamar an tsaga kara sau tsabar kamanni li jami'il anabi arsalahu Allah kitaman li rusuli wa hawa ibtida'u li jami'il anami arsalahu Allah li jami'il anami zuwa ga dukkanin halittun Allah ne arsalahu Allah Allah ya aiko shi kitaman li rusuli halin kasancewa sai yana cika manzanni wahawa butida'u kuma shi ne farkon manzannin shi Allah ya fara bawa annabta kuma shi ya zama cikamakin annaba manzannin gaba ɗayansu shi ne wal jami'il anabi arsalahu Allah ga dukkan talikai Allah ya aiko shi kowane annabi sai ka ji an aiko shi wa mutanensa ne amma shi wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasu bashirin wa nazira adala Allahu shamsahu fastanarat قبل كل الأماكن البدهاء أدل الله شمسه أدل الله شمسه سي الله يفتد رانسا فاستنارت فاستنارت البدهاء سي مدينة أي مكة سي حسكي قبل كل الأماكن kafin dukkanin guri to wannan shi man da yake da bugun mu na gida kabla ya ce kulli kulli ba kullu ba amma za a iya cewa kullum ma zai iya ɗauka ta wata fuskar li'irabin eh wata fuskar li'irabin zai iya ɗaukan kullu saboda haka za ka iya cewa kullu za ka iya cewa kulli amma kullin ya fi kyau amma in ka bar shi kullum ma akwai fuskar li'irabin da zai ɗauka eh adala Allahu shamsahu sai Allah ya fitar da ranarsa fastanarat albadaha'u makka sai ta haskaka qabla kullil amakini kullil amakini kafin dukkanin gurare kulli kiran arar da kisra amma mutum ya ga dama zai batta shi ma zai dauka li'irab mala al'alamin nuran walaula hunuruhu lastamarrat az-zalma'u mala al'alamin nura eh mala al'alamin nura mala al'alamin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mala al'alamin ya cika dukkanin halittu nuran halin kasancewarsa haske. Walaula nuruhu ba don haskensa ba, lastamarratis zalma'u da duhu ya ci gaba, mana da duhu ya tabbata ga duniya. Wa qulubul utati fiha uyunun damasat min shirkihim aqza'u wa qulubul utati zukatan kafirai sune al'utatu. Wa qulubul wa qulubul utati zukatan kafirai fiha uyunun tana da wani idanuwa wanda al'aƙaza'u kwantsa ɗamasatha ita ce ta shafe waɗannan idanun min shirkihin saboda shirkar da suke yi. Inna ma hazihil qulubu maraya fauka hamin balalihim asda'u inna ma hazihil qulubu inna ma yadda fa abin yake hazihil qulubu kaga waɗannan zukata maraya wani irin madubi ne ita zuciya kamar madubi ne sai ka ce asda'u tsatsa fauqaha sai ta kasance akan wannan madubin min dalalihim saboda batansu ita zuciya madubi ne in tana da haske za ta riga ganin abu yadda ya kamata idan ka zo ka samu madubi ka samu bakin mai ka shafe shi da bakin mai yaya kake gani zai iya gani ba zai gani ba to ita ma zuciya kamar madubi take in tana da haske za ta iya ɗaukar abu yadda ya kamata in ba ta da haske to in aka zo abu ya zo ya tsaya a gabanta ba ta iya ganin sa ba shine inna ma hazihir qulubu inna ma yadda abu yake fa hazihir qulubu waɗannan zukata fa maraya wasu irin madubai ne asda'u tsatsa fauqaha sai ta zauna a kansa min dalalihin saboda batansu kamra aw mu'jizatihi waladayhim min dalalin likulli mar'an mira'u kamra aw mu'jizatihi kam sautewa su mutanen makka ra'au sai suka ga min mu'jizatihi yawa eh kamra aw saudiya suka ga mu'jizatihi mu'jizozinsa eh amma sai ka ce waladaihim mira'u waladaihim mira'u sai jayayya ta tabbata gare su min dalalin saboda batansu le kulli mar'an ga dukkan wani mai mai gani saboda sun ga mu'ujizozi amma duk da haka suka yi jayayya shine kamra au dewa suka ga mu'ujizatihi mu'ujizozinsa waladaihim mira'u sai jayayya ta tabbata gare su min dalalin saboda batansu li kulli mar'an ga dukkan wata magana كلما جاءهم بآية صدق بآية صدق كذبوه فيها وبالإفك جاءوا كلما دلوك تندا جاءهم مايكي صلى الله عليه وسلم يزومسو بآية صدق da aya ta gaskiya kazzabuhu sai su ce ba su yadda ba eh ja'u sai su zo fiha cikin wannan abin wabil ifki da ƙarya sai su zo su yi ta ƙarerai eh shine ja'u sai su zo wabil ifki da karerai fiha a cikin wannan gaskiyar da aka zo musu da ita ja'ahum hadiyan bi afsahi qawlin ajazat an aqalli halfu sahau ja'aha hadiyan ja'aha maiki sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da aya ta gaskiya shine ja'ahum maiki sallallahu alaihi wasallam ya zo musu hadiyan halin kasancewarsa mai shiryarwa bi afsahi qawlin da mafi fasahar zance shine alqur'ani ajazat alfusaha'u alfusaha'u gwanayen magana sune larabawa masu fasaha ajazat sai suka kasa an aqalliha da mafi karancin ta shine aka ce su zo koda da inna a daina ne suka kasa farko aka fara yi musu tahaddi aka ce su zo da alqur'ani Allah ce ulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misla hadha alqur'ani la ya tuna bi mislihi walau ba'dahu li ba'dhin zahira mutane da aljanu gaba daya an hada an ba su assignment su zo da irin alqur'ani suka kasa da suka kasa aka ce su zo da sura goma qul fatu bi ashari suwarin mislihi muftarayati su zo da aya goma aya goma ma suka ka sura goma sura goma ma suka kasa daga baya aka ce to su zo koda da sura ce kamar irin su inna a daina nan ma suka kasa shine ja'ahum hadiyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo musu halin kasancewarsa mai shiryar da mutane bi afsahi qaulin da mafi fasahar magana ajizatul fusaha'u gwanayen fasaha suka kasa an aqalliha da mafi karancin surorinta qala taqri'uhum bihi wat tahaddi aina aina al masa'iqul bulaga'u qala taqri'uhum taqri'uhum kwankwasassu qala sai ta tsawaita ana ta musu abubuwa suka kasa shine taqariquhum taqariquhum kwankwasa su dala sai ya tsawaita wata haddi da kuma tahaddi da ake musu shine kamar ka ce challenge ana challenging din su ko kace a Hausa ana kalubalantar su kwankwasar su a zo musu da abin da ba za su iya ba sai ya tsawaita wata haddi da kuma kalubalantar su cewa in kun isa ku kaza wannan abin ya iya tsawaita matuƙa aina ina aina aina al-masa'iqul bulaga'u ina suke shine aina ina aina al-masa'iqu ina wayayyu al-bulaga'u wanda suke gwanayen magana ina suke ina suke da aka ce su zo da Qur'ani suka kafa suna ina humul qawmu afsahu qaw afsahu an-nas tabaqan shu'ara'un bainal wara ku daba'u eh humul qawl humul qawmu su larabawa mutane ne afsahun nasi mafi fasa mafiya fasahar mutane ɗaba'an a wajen ɗabi'a su ɗabi'a su haka take kowa daga cikin balarabe za ka sami shi mutum ne gwanin magana ɗaba'an kuma a ɗabi'a su take haka suke manyan su da ƙananan su da yara su haka suke shu'ara'un kuma mawaƙa ne wannan shi ma wanda yake da bugu na gida ya ƙara shu'ara'un ya ƙara rufu a iyakan wannan alhanza ne rufoyin biyu ne an yi sadiya shu'ara'un mawaƙa ne hudaba'u kuma gwanayen huduba ne bainal wara tsakanin talikai wallahu alam za mu kwana saboda ba wa so karatun ya tsayi saboda ɗalibai yan uwanmu masu wannan karkaratin yayi wa wallahu alam